الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha takwas ga watan rabi'an al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da uku za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da hudu a wannan littafi mai albarka al'ulwal marjan fi mattafaka alaihi shaikha wannan masallaci na masallaci na hudaifatu bin yaman radiyallahu ta'ala anhuma inda za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari da tamanin a cikin babu gazuwa ta haibar ko babu gazuwa ta haibar inda zai yi a cikin kitabul jihad kenan inda zai yi magana akan babi na 21 malam yace babu gazuwa ta haibar babun da zai yi magana akan yakin haibara shi haibar wani gari ne babba wanda yake ma abokin ganuwoyi da gonaki sannan kusan tsakanin da madina kamar mil 130 daga madina sannan yana da ɗan daura da sham kenan sannan wannan yakin na haibar an yi shi ne a watan muharram da watan safar watannin da muka fita a irin wannan lokacin aka yi shekara ta nawa malam Muhammad shekara ta bakwai aka yi yakin Khaibar sannan Khaibar kamar yadda in ka duba za ka gani satin da ya wuce muke tattauna da malawar na ce na san kun ji Khaibar yace sun je a gurin shi Khaibar wato in mutum ya ga yanayin na ce zan yi duba a hoto na gani yadda yahudawa kun san asalinsu ana ce musu yanka ma guri zauna to da suka a littafin sun samu labarin cewa annabi alaihi salatu wassalam zai bayyana ga kuma sufofinsa sufa sufar annabi alaihi salatu wassalam ta bayyana a taura da injila karara sun san da wannan sun san gaskiya shi da Allah yake cewa alladina atayna humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi kamar yin wasitin sun san shi saboda haka wannan ne ma yasa suka taso sai suka baro inda suke domin a cikin bayanan da aka yi na annabi zai bayyana karshen zamani sun ga cewa zai bayyana a wani gari mai dabinai to kawai sai tunanin su ya tafi gida biyu wasu suka ce a madina wasu suka ce khaibar ne to da aka zo sai suka raba rabu biyu wasu suka zauna a khaibar wasu suka yi madina kaga dai ko ma ina ya sauka duk biyu shi sai da annabin ya bayyana ba a cikin su ba suka fito da adawa hasadan min indi an fuke karara wannan shine manufar su yahudawa saboda haka khaibar kamar yadda muke faɗa da suka zo wato sarakunan su gurin da suka yi suka tsora inda sarkin su yake tsawon gini ne dogo a can sama aka yi gidan karagar sarkin sannan kasa kuma ka yan duniya ne wayannan mutanen sai suka yi kasa kuma sai aka yi katon ruwa kamar rijiya ta rijiyoyi ne manya-manya ɗaya daga cikin hikimomin su shine idan aka zo duk ran da aka cin mutu sai su ɗauke sarkin su sai su gudu da shi ai haka sai su gudu da shi sannan ko da wani abu ya sa sun fake a wannan gurin tare suna da ruwan da za su sa kai kuma baka sani ba ka biyo su da gudu za ka faɗa mala awal ya je a gurin zulmi muna fata mu ma Allah ya sa mu je mu ga gurin saboda haka wannan shine a Khaibar duk lokacin da ka ji an yi magana Khaibar to ka rika hararo yahudawa to malam zai bayani a takaice akan gazwatu khaybar an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaza khaybar annabi jira da insha Allah tabbata a gare shi yayi yakin khaybar mun faɗa cewa duk lokacin da aka ce gazuwa to annabi na ciki yawwa annabi yana ciki amma in sariya ne annabi aikawa ya babu shi to me ya faru sai ce fasallaina inda ha salatul gadati annabi ya tashi a kar khaybar yace sai muka yi sallah a can khaybar muka yi sallah asuba a can faraki ba nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam bi galatin ke da rago duhun dare wasu akwai lokacin da ake so sallah asuba a yi ta da wuri akwai kuma lokacin da ake dan jinkirtawa saboda haka dole sai mutum yana da fiqhul imama ya kalli wanne yanayi ne ake yin sallah asuba da wuri kamar misali lokacin da yini yake bai da tsaho sosai ya kamata ya sallah asuba da wuri lokacin da dare kuma yake da tsaho an fahimta da kyau ko za a iya tura ta ita kuwa su sai ana mura'aji na wayannan lokutan saboda kaga yanzu idan ka zo misali ka zo za ka ga yini bai da tsawo sosai za ka ga yinin awoyin ba kaɗan suke ba kaɗan suke yi zai ga kafin ka fito kama kara amma idan ya zanto yana da tsawo yana da faɗi ko da an ja mutane za ga wani lokacin sai a yi sallah asuba kai awa ɗaya a masallaci ka dawo ka iya kwanciya kuma sannan ka tashi ka tafi aiki saboda ana da long gadi a wannan lokacin amma ana da short gadi za ga a wannan lokacin kamata a yi sallah da wuri da a sallama mutane su je su yi abubuwan da za su to shi ne to sai ce faraki ba nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hau abun hawansa wa rakiba abu dalha abu dalha shi ma ya hauna ta to sai ce ni wa ana radinku abi dalha ana tsammani yace ina goye a bayan abun hawan abu dalha fa ajra nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wasalam ai hatta da batahu alal jari shine wal isra sai annabi ya zaburi shine ajra ya zaburi dabbar ta fi zikaki khaibar a cikin loko da sako kunji eh dabaru kamar da gidan ruwan da kuka faɗa dabaru ne da su hanya aka yi in ba su ba ba kai saka in kaje za ka bata hanyoyi to wannan surkukin nasu annabi ya kuku za ci sai ce wa inna rukbati la tamuddu wa khidana lillahi sallallahu alaihi wa sallam ana tsammani ya ce gwiwar kafata tana shafar tana taba cinyar annabi alaihi salatu wasalam kaga yana gaya ba gurin a matsayi har yana iya tabo annabi alaihi salatu wasalam thumma hasara al-izara an fakhi bihi sannan sai annabi ya ce yi ne hasara ai ka shafa ya janye wannan mayafin a mukwarjallan daga kan cinyarsa ya dan jaki hatta in ya anduru ila bayadi fatil nabiyillah yace har ina hango wani bangare na farin wato tinyar annabi alayhi salatu wasalam falamma da kana alqarya yayin da annabi alayhi salatu wasalam ya shiga wannan garin shine alqarya ya shiga alqarya maraya kana ji Allahu akbar annabi ya kabbara idan annabi ya wurge sahabbai da annabi alayhi salatu wasalam kabbara yake yi sai kabbara sai ce kharibat kaibar kaibar ta ta ruhi inna idza nazalna bi sa'ati qaumin mu idan muka sauka a farfajiyar wasu mutane shine ai al makanul wasi' inda dur gurin da yake shine farfajiya dai a Hausa fasa'a sabahul munzari a shikenan wato asbar waɗanda za a yi wa gargadi ta munana abin nufi ba za su ga da kyau ba فإذا نزل بجاهتهم فساء سباء المنذرين saboda haka cewa duk wanda suka dama za a kai hari annabi cewa yake a tafi mafi yawancin lokacin gini da daddare ake zuwa aje kafin asuba ana bakin garin da za a kai wa hajji sai annabi ya ce a dakata mun ji kiran sallah to kaga akwai namu in kuma babu sai annabi ya ce to da an yi sallah sai ya hauka mu saboda haka duk fafaji yadda muka sauke sai ce fata a sababul munzari akbar waɗannan da za a yi gargadi ta munana wato sun shiga uku din lalai qala ha salata sai da annabi ya faɗa haka sau uku qala yace fa kharaj wa kharaj al qawm ila amali kun ga sai riga sun tsaya a bakin gari su kuma yahudawa yadda kage kabilu na yi yanzu ka tafi south south west an sa ka hukun ba za ka sammako ake da asuba an za a fitar to saboda haka kuma wannan sammakon ko wato albarkarsa ba wai sai iya musulmi kawai ba to za ga abin mamaki sun fi mu rike wannan abu karfe uku za ka ji ana fita ruwan da ya je kudu uku da rabi hudu wanda ya to da asuba ni dai san da na sake sarojin Allah na ja ganin mata mun za mu tafi sallah asuba su kuma suna gudu sun makara za ta tafi kasuwa an makara wasu kuma gona za a tafi a wannan lokacin an makara asuba ba biyar da minti biyar da kwata da iya irin wannan lokacin an tafi Allahumma barik li ummati fi bukuriha haka annabi Allah ta albarkaci al'umma ta mai sammako shi za hatta albarka da kake so ta shafi yara ko wannan sammakon da ake tafi da sassafe yana albarka tana shafar yara ba daidai bane kullun kai ka zama a makara kake zuwa abubuwan ka saba musu da sammakon nan ko albarka kake janyo musu Allah kuwa saba musu da sammakon nan wani sai kaga ya zo ya kai yara makaranta mai tsada amma shi zai je ne mai excuse cewa ayi hakuri ba fa ba kai shi da wuri ai kaje kanka kai ya idan zai biya komai amma su kuma proprietor saboda da masu makarantu saboda sai afta kuɗi sai su yadda me ko a kwadaitar da shi cewa mu dokan mu kaza ya kamata a yi kaza sai a kyale shi kawai yaran ake daba wuka wallahi sai ga sauran yaran sai sun fi shi albarka sammakon ne yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci an gane ko to wannan shi ne to kaga sai yace fakalu sun fito wannan aikin za a tafi gona kaga gonar su ba za su yi wannan aiki saboda manoma ne da noma da tsira yahudawan kaibar sun kware a nan shi da aka yi su da yaki ya aka samu dukiya mai yawa domin gwalagwalai ne suke sarrafa shi gonaki ne na dabino masu ɗumbin yawa suke da su guri ne wanda yake mai dausayi an gane ko guri ne mai dausayin gaske wanda yana da dausayi matuƙa to shi ne yake cewa faƙalu muhammadun wal khamisu ta ce shi ke zai cewa ai ga muhammad nan kaji yadda suka faɗa wal khamis yani aljay shi da rinduna wanda suka fara fitowa suka fara juya suna ga yayin wasu kai ga muhammad nan da rindunarsa kale yace fa asabnaha alwatan wane mutum yace muka ci kaibar alwatan shine qaharan la sulhan mun biya wannan annabi wa rahma in za ku tuna har kalmar alwatan din qaharan la sulhan shine kanu alwa muka ci wato kaibar ta karfin tsiya karfi aka nuna mutanen kaibar aka cinye ta to kaji ana ya ba mu labari wannan shi ma kaga hadisin yana bayani akan halaccin mutum ya goya wani akan dabbar idan za ta iya amma kaga wanda ba a ba abinci ba za a hau mutum biyu ba yau wanda take koshi hadisi na gaba an salama ta bin al-aqwa an karbo daga salama dan aqwa za ku iya tuno wannan da za ku tuno a kansa na yi magana sa wani lokaci kun manta shi wanda da aka zo yin mubaya'a shi ta uku yana yi ana biyo layi a bai aso ridwan in ya zo yin miƙa hannunsa yawa nan mubaya'a sai kuma gullayi sai da yi haka sa uku salamatu bin al-aqwa shine to me faru sai ce kare yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ila khaybar mun fita tare da annabi alaihi salatu wa sallam zuwa ga gurin da ake kira khaybar wanda mun je gumin 130 tazarar da Madina ba da daura da sha fatirna laila karin bayani yace sai muka tafi da daddare fakala rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutanen wata ruwaya ta faɗi waye kaga nan an kawo shi akan mubahi ko yawa amma wata ruwaya ta faɗa shine usayd bin hudayr usayd ibn hudayr sai usayd bin hudayr shine rajulun min alqawm din yace wa amir ya amir ya kai amiru ala tudni'una minhu la hatika shin ba za ka dan zaburar da mu ba ka ji yadda mu daga cikin irin bai wanda Allah ya ba ta bai cika ba saboda yi wato um adibi ne Allah ya baki basira yanzu yanzu zai hada waƙoƙi na hikima na zaburarwa yake ba ba ka biyar da mu ban ji Usaid bin Hudayr shi Usaid bin Hudayr kowa ya ta'ala ramma da yayi dama ko wa kana amiran rajulan sha'ira shi kuma amir sha'iri ne ya san waƙoƙi ko kuma ya san waƙe ko ka san da bambanci tsakanin waƙe da waƙa waƙe shi ne irin sunan abdullahi na mangi ko irin sununiya ta yi wurin kayyar ko irin na su hassan bin sabit ko abdullahi bin rawaha ko kansa shi ne waƙe waƙa kuma ta waɗannan yan nanaye shi ne waƙa to sai ce fanazala kaga dan karkasha shi a cikin wasu arawu ya tabi a humul gawo shi ga na hukun bamte ba eh rabkanannu su kaga yan rabkanannu ne suke wuri fanazala ya hadu ya hadu bil qawli sai sauka sai sauko kawai ya rika zaburar da mutane shine ya hadu bilkau ya sako ya rika zabura ai saukali bila walgina alaha ya rika koro musu wato rakuman su yana wannan wakokin shine wani baran faɗa muku sunan wani malami na yace irin wannan dalilin yace wai shine ai halaccin gangi gangi ba yace dan wannan abu a zuwa rika tsuttura a jan ana ai sai ni ba da ya ka ga gidan a ba Allah da ai ba ba ba ba da tura aje da ba kuma ba ga ba abin da aka buga ba kai Allah ya kada to dai ya kuli yana cewa Allahumma laula Allahumma laula anta ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina yace wa ya ubangiji laula anta ba dan kai ba ma hadaina ba za mu shirya ba eh ma kunna li la hadiya laula an hadana Allah ba za mu taba zama shiryayyu ba dan Allah ya shirye da mu ba wala tasaddaqna yace abai kikan zai yake cewa kuma da ba mu sadaka ba wala sallaina da kuma ba mu salla ba to anan kage bi ga wuce ce dida allaka fansan mu ram ya zama fansa gare ka ya rasulullah ma abu kaina mutukar muna raye muna wanze mutukar muna raye turan mu ranmu zai zama fansa ga naka wa tabbiti la qadama illa kaina ka tabbatar da diga digan mu muka su wato a gajen fama da an haɗu gurin yaki to Allah ka tabbatar da diga digan mu kada mu juya baya wa alqiyan saki wato wa alqiyan sakinatan alaina wata ruwaya fa anzilan sakinatan alaina ko cewa ka saukar da ka jefa mana nutsuwa a gare mu ya Allah inna ila ziyad bina abaina lalle cewa lokacin da za su kururuwa su kukan kura a kan mu abaina mu dake mu tsaya tak shine abaina mu ki mu ki mu juya duk irin kurarin da za su wa bi ya awwalu alaina wane mutum kaji kuma wata kalma da yake faɗa nan wato wabisi ya yi awwalu alaina wato da kurari suke nufatan mu ai kasaduna wa ta madu alaina idan sahu wasagatu idan suka yi wannan kurarin to wato nufa ta hanyar kurari suke nufa to mu suke tinkarin mu abin nufi mutane ne masu cika baki da wato daga murya yayin da za su yi kai hari to da wannan abin suke nufatan sai ce faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji sai ce man hada sa'i wa yake koro wa'annan da ba ce ma ya san kowa ko yana kada su yana ba da bai cika sai annabi ya ce waye mai korowa wa yake jan ko kuma wa yake jan ragamar wannan wa yake jan ragamar tawagan nan wane ne qalu amir bin al-aqwa a kun ma dan uwan sa ne salama bin al-aqwa amir bin al-aqwa dan uwan sa ne qala sai ce rahmuhullah sai annabi ya ce Allah ya ji kansa qala rajulun min al-qawm wani mutum na jin wannan kalmar ku duba yadda sabai suke gane kalmomin annabi yana jin annabi ya faɗi wannan kalmar bari ku ji me yace sai yace wajaba ya nabi Allah yace na rantsa da Allah mun tabbatar da sai yayi shahada ya ma'aikin Allah ku ji abin da annabi yace Allah ya ji kansa me yake nunawa shahada za a yi wa me الثالث النجي سلمة بن الأقاب يزن أنت عامر بن الأقوى شهادة دي wannan sahabin har ya gane me annabi yake ne cewa mai zaburar da kudin nan shahada zai yarhamuhullah Allah ya ji kansa sai yake wajaba shikenan ta tabbata ya nabi Allah ya ba ki Allah barku da yake laula laula amta'tana bihi ya rasulullah da ba an san ban mana shi mun dan amfana da shi eh bayan iya wannan yaki wani yaki ma mun fice kuma zaburar da mu amma sun tabbatar da ga wannan ranar sai dai a ce mar rayuwa ne lai amir bin akwa ya tafi ba ne mutum ba dai na kai ba sun fa kafin a je sun tabbatar ya ce sai muka je kai ba fa hazarnahu muka ce wa yusuf muka tsare yahudawa hatta asabatna maqmasatin shadida ana haka yunwa mai tsananin gaske ta kama mu domin sun dau lokaci kuma inna Allah ta'ala fataha fataha alayhim sannan daga bayan Allah ya bude musu kai ba falamma amsanna su mata al-yawm yayin da mutane suka zamto sun yammata sun kai har yamma Allah zai kuta ta alayhim nan ne ko yawa saboda haka yinin ranar da Allah ya mutu buɗe auka duni ranar tafira sai suka kunna wuta wuta ce ko kaga wuta da yawa in kana da dangi suka kunna wuta ko ina da yawan gaske fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wato gungu gungu ko wannan bangare sai aka ga tan an kunna wuta tan an kunna wuta tan an kunna wuta sai annabi alaihi salatu wasallam yace ma hadihin niran wannan wutar da nake gani ta mai annabi ya tambayi sahabbai ai in toki duna me kuke hurawa ya ga ana ta hura wuta ko ina ko wani group sai ga an hura wuta kalu sai suka ce ala lahani ya rasulullah nama muke dafawa ba da ma suna tsananin yunwa ba yawwa kala sai ce ala ayi lahani wannan nama annabi ya tambaya kalin sai suka ce lahmu humurul insiya naman jakin gida jakunan gida suke dafawa kafin nan ai kun ga ya halatta ne kalin nabi da lalai da lafiya annabi ce a hari koha duk kudubar kowa wani yana nan ongan ya fara sai amma annabi ce a duk kudi gaba da wannan aroma din kanshin nama wani saukewa kawai za a yi wallahi ya da su annabi ya ce a kifar da ita tarikuha waqtiruha jittukwanan ku ku babballan fa kana rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah aw nu nuhari wato nuhriquha wa nasiluha ko kuma dai mu zubar da iya abincin kawai amma mu wanke tukwanan mu amfani da abun iya abincin mu zubar mu amfani mu wanke tukwanan tambaye sai qala auza auza a haka abin nufi wato wato wato haka nake ku yi ko kuma irin abin nan ne na gaba da gaya baya ka umarni ya ce au za haka ne misali ko a ce haka za a yi tambayar su kagar annabi ya mayar da tambayar kai ne hankali yanzu ma'aikunka ko wani na gaba da kai ya baka umarni ka faɗi wani abu ya kuma yi ma tambaya ka san cewa bai yarda da abin da kake so ba eh kawwa ko kuma a ce haka nake kamar wannan ma kenan komanda cewa haka nace haka nace kai falamma tasaffal qaumu yayin da wato yayin da mutane suka yi sahu kana sai ko amir kasira shi wannan amir bin al-aqwa takobinsa gajeriya ce batana wala bihi sai dauko ta taka yahudiyun wato taka yahudiyun li yadribahu ya ko ya wani yahudi a baya dan ya tare shi wa yarji'u dubabu sayfihi wallahi ana cikin wannan yanayin da ya kai maduka sai kaifin shine dubab an bayyana kaifin takobin sai ya dawo mar sai kai dukan bai same shi ba sai kaifin ya dawo mar ba saba aina rukubati da rukubati amir ya samu kan gwiwar amir shi wannan ne kai zarar dan uwan salmatu bin akwa fa mata minhu dalilin wannan zaran da yayi wa kansa rauni sai ya mutu amma bari ku ji me suka ce kale yace fa lamma qafadu da aka dawo daga yakin kaibar kala salama sai salama yace rani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi annabi ya ganni sai ya rike hannuna inji salama bin al-akwa kale yace malak kai kuma me yake damun ka saboda ya ganci cikin damuwa qultu lahu salamatu bin al-aqwa bi riwaya yace sai nake annabi alayhi salatu wassalam hidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah za'amu anna amiran habada amadu ɗan uwana ne sabai suke ta tattauna cewa wai tunda amir ya kai wa wani tsara bai same shi bai tsari kansa to shikenan ya yi ridda duk aikin sa gaba ya kashe kansa gaba ɗaya aikin da ya rushe domin kun ga ai wani ya je duka shi ya samu kansa sai ake ta tattauna a yau sabai suna shi kenan a bada amadu ya yi wannan jina amadu man yanta da biyun kuma an dini saboda haka shi kenan kawai aikin sa ya rushe ya kashe kansa قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله النبي عليه الصلاه والسلام يقول duk wanda ya faɗi wannan kowaye shi ai lam yulabi qawluhu alwaqi'a bai faɗi daidai ba ba za ka ce ya karya ba ba haka ake fassara shi yawa duk wanda ya faɗa haka ba daidai ya faɗa ba haka annabi eh ka ba za a ce sabai sun yi karya ba duk wanda ya faɗa haka kuskure ne annabi ya gaya wa salamatu bin akwa inna lahu la ajrayn kaza kale su shi ladan sabi ne ba kashi biyu ne ribi biyu za a baki eh inna lahu la ajrai kashi biyu za a bai da wannan lada da wannan na'am ladan fitowar ta yaki da kuma ladan shahada da yi haka ne akwai wani mai wata ma'anar yawwa to ga dadi ba yalla bai ladan niyyar da ya je kashe wannan kafirin an fahimta shi ma wannan ladan za a baki sai kuma wanne ladan ko shakka babu wannan ma za a iya kai cewa zaburar uwan ma da yayi an fahimta da kyau ko mutum zai zo zai aiki alkhairi ka zaburar da shi an fahimta man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama saboda haka duk wannan cikin wasu abubuwan da yawa daga cikin malamai sun faɗa an gane ku to sai yace ne sai yace wa jama'a baina isba'ihi sai annabi ya hada tsakanin yan yatsunsa guda biyu baina sababa wal wusta annabi ya hada su biyu yace innahu lajahidun mujahidun la hawla wala quwwata illa billah to kun ji magana ta fito an gane ko yawa jahidin ɗaya daga cikin maganganun ku cewa lallai shi wato mai kokari ne kokarin da yake shi ne wato na hatta fitowa yakin ba iya wannan ba akwai zaburarwa ga abubuwa da yawa da yayi mujahidin sannan kuma mujahidi ne kun ga wannan maganganun da kuka yi sun fada sai dai kalla arabiyun maja bi hamithlahu kalla arabiyun maja bi hamithlahu kamar haka yasa ko sai annabi alaihi salatu wasallam yace kadan ne daga cikin larabawa zaka samu sun hada wayannan sigogon guda biyu ga kokarin kansu ga kokarin zaburar da kaɗan ne daga cikin mutane a za ga wani akan ko a cikin yanzu akwai wanda za ga akan kansa mai kokari ne amma baki baya taimaka wani amma akwai wanda za ka ga mai kokari ne kuma ya kokarin zaburar da wani ko kamar injiniya da mu injiniya dai da ya tafi yana ai ka ga jahilin mujahidin kokari yana da kokari akan kansa kuma yana kokarin zaburar da wani haka injiniya ai kullun ga ina faɗa ko da yake cikin zaburarwar sai su sai injiniya da Allah sun sani yana ɗaya da cikin wanda ba dare ba rana wanda yana da naci kokari kuma yanzu kaga da baya nan ba gashi komai na mu ya tsaya ba komai yana yin sai da ka san baya nan to irin wannan ne akwai mutane daban a cikin mutane akwai wanda za ga a kan kansa yana da kokari amma fa shi baya zaburar da kowa akwai wanda kuma za ga bayan shi kansa zo yake kai maka kokari ka zama wani abu to wannan shi ne to kaga daga ranar da ya ba a bayani in ko karanta littafin ku na hikimatin mina tarif da aka yi da sauran gurare da ake bayani lokacin da aka haramta ya cin naman jakin gida da auren mutu'a ranar kai ba hadisin sai na ko hadisin muslim saboda haka daga ranar naman jaki ya zama najasa yana nan kuma har yau ila yawmin kiyama haka annabi yake sannan an fito da falala amir bin al-aqwa sannan gaba ɗaya kai bar mun ji cewa ta karfin tsiya aka bude ta ta karfin tsiya yawwa unwatan ai karan la sulhan babu gazwatul ahzab babun da yake magana akan yakin kun sa abin da yasa baya fara saboda ai ba sira ake biya ba yawa sira kuma a cikin nabiyyu rahama mun biya ga zuwatul ahzab duk wanda ya koma zai ji yadda ba ya bada da domin nan sira ne an yi kai warji ma haka nan sira ne wahiya al-khandaq shine da yakin gwalalo dan ana ce musu runduna saboda haduwa da aka yi yan maja nan kuma kan da saboda ramin da Salman al-Farisi ya bada shawara aka haka Adil Bara bin Azib radiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab yace na ga Annabi alaihi salatu wasallam ranar da aka yi gwalalo yankulu turaba Annabi yana dibo kasa wane mutum wa qad wara turaba bayadu batni wara kasa ta rufe farin cikin sabon nabi hasken cikinsa zau da yadda yake ɗebo ƙasa har ta rufe ba cikinsa huwa ya kuli yana cewa laula an ta mata daina wa la ta saddaqna wa la sallaina wannan abiyatin nawa na adar bin al-aqwa kan wata ra'a kan da yake kamanta waye ne wannan bai tuka shine sai annabi yake rage dan wato rage zidin yana dauko kun za annabi waya ba to sai yanko wani gurin ala kulli shay'in ma qalallaha batilin ko kalimatul ladidin dan ma yau ga annabi ba waka yi ba yan ko na ba kai kawai yawa annabi baya waka wa ma allamnahu shi'ra baya yi to sai yake cewa wa huwa yaqulu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna ba dan kai ba ya ubangiji ba da ba mu shirya ba da ba mu sadaka ba wala sallaina da ba mu salla ba fa anzil sakinata alaina wa thabbit al-aqdama illa kaina kaji wannan baitin shine inda muka faɗa a dazu fa anzil sakinata alaina Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbit al-aqdama ka tabbatar da diga digan mu illa kaina rangon mu ko la la tatamannu liqa al-aduwi fa idza laqitum fasbutu ko fasiru ko ku tabbata ko ku yi hakuri innal ula haka yake ko yawa al ula ismul mawsul ne abin da ake nufi innal ula qariba ga alaina lalle waɗannan shine alladina kenan shine ula din ba ainun ba innal ula ai innal ladina qariba ga alaina an fahimta hakika waɗannan sun yi mana sun zalunce mu idan aradu fitnatan idan sun nufa sai mu da fitina a baina sai mu sai mu ki wato suna yawan dokanan mu da neman fitina sai mu ki wasu kuma zai ce a idan sun nemi mu zama mushrikai sai mu ki domin da kafirci da da shirka ana kiransu fitina ai bakara wata aya ai a cikin bakara ya salam Allah ya ce wal fitnatu ashaddu al fitna da manta kuke yi wala adi kai nake ta kallo kai da Allah rabba in fira ce zai da gurin malam Muhammad eh amma Qur'ani ne kai nake kallo kai jiru an gane ko to saboda haka wal fitnatu ashaddu ai da malamin suka zo fassara al fitna din ba wai fitna ake ni a'a shirka ko kafirci shine al fitna ashaddu min al kafir eh shine to sai ce um idan arabi fitnatan abaina idan suka nufaje mu da fitina shirka kafirci sai mu ji kaga akwai ruwaya da ta zo ma ƙarashin abin ku eh idan annabi ya ce Allahumma la aisha illa aishil akhira faghfir lil ansari wal muhajira su kuma suna wannan wato haka gwalolo din sai su bada amsa ce ya hadul ladina bay'u muhammadan alal jihadi ma baqina abadan annabi yana Allahumma la aisha illa aishil akhira ya ubangiji wa ta rayuwa amma ta lahira ba faghfir lil ansari wal muhajira ka gafarta wa mutanen maka da na madina sai su rika cewa nahnu alladina bay'u muhammadan alal jihadi ma baqina abadan eh mu ne muka yi wa annabi muhammad mubaya'a akan jihadi an gane ko cewa mutukar muna rayi to ba za mu fasa ba akan wannan jihadi hadisin yana gaba ana anas na an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحفر الخندق ونحن نحفر الخندق Anas dan Malik yace Annabi ya zo wajen mu wata rana a lokacin muna haka yakin gwalalu ko ba ji wani sa'al bin sa'al ko yawa abuwan sa'al bin sa'al yace Annabi ya zo gurin mu muna haka gwalalu wa nan kullu turaba ala aqtadina wane mutum muna dauko muna dauko kasa akan kafadun mu shine tajila tajila eh mahadar ka fada shine duk da cewa ka zuba nan gurin kenan ko inda ake doro ake doro wani abu ba nan kawai ba nan shine ka fadar mahadar ka fada daidai nan inda wato nan suke dora domin aftadi na shine mutami alkatifai ne min al-insan mahada ta ka fadan nan gurin ونقول التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي كتو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار يا أبنجي دي با وتنا يو أما تلاهرة با فغافر تاو متانا مكة دنا مدينة su kuma sai ce na alladina bai'u muhammadan ala aljihad ma baqina abadan ana nabi bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aisha illa aisha al-akhirah wata ruwaya Allahumma ko ya ubangiji ba wata rayuwa sai rayuwar lahira fa aslih al ansar wal muhajira ka gyara lamarin mutanen Madina da na Makka ana Anas radiyallahu anhu qala kanat al ansar mutanen Madina sun kasance yawmal khandaq ranar da aka yi gwalalo ta kulu suna cewa nanu allazina bai'u muhammadan al jihadi ma hayina abadan anan kuma mu ne muka yi wa annabi Muhammad wato mu baya akan jihadi ma hayina mutukar muna rayi har abada ba in dai yace abu ko jihadi za mu fita fa ajabahum annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya annabi ya amsa mu da yace Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fa akrim al-ansara kundi ambanin tattara ruwayoyi kenan ka girmama mutanen Madina wal muhajira da kuma muhajirun wanda suka yi mutanen makka kun ji wannan shi ba sai ne babu gazuwar da zai karade ba kira da nan shekar shi ne amfanin fensir in ba haka waje ka fassara shi da gurarruka an gane ku yawwa karadin kuma ismul makan ne karadin karad za a gabata wata liba wata liba gazuwatu bi karad yakin da ake kiransa da gazuwatu bi karadin bari ku ji kuma me ya faru wa gairi hada wani sa an salama ta bin al-aqwa an karbo daga salama dan aqwa kale yace karatu qabla an yu'azzana bil ula mun fita ko na fita kafin ai kiran sallar farko shine kiran sallar asuba ai salatu subh kafin ai kiran sallar asuba وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتاغور النبي عليه الصلاه والسلام لا بيجيا لقاح ita ce wato irin taguwar nan da hanzarta ta fita da nono kaga za a iya amfani tafiya da irin wannan koyin wata kama ba za ka shaɗa ka sha yawwa saboda haka ita ce liƙa saboda haka taguwan nan annabi alaihi salatu wasalam ya fita da ita ta kasance kai shar'a bi ziqarat tana ciwo a wani guri da ake kiran sa ziqarat na faɗin ki sunan wani guri ne da yake da ruwa tsakaninsa da madina shi ba ba mu sani ko mala awal ya san gurin dan ni ba karatu ba san shi ba an gane ku ziqarat din nan guri ne tsakaninsa da madina da ya kuma mil 20 ba an fahimta da kyau ko yawwa yana da daura amma daga dafan tsakanin madina da kaibar a hanyar sham shi ma an baka kudanci a hanyar sham ne to me faru sai ce um kale yace falakiya ni gulamu gulamun li abdurrahman bin au ana haka sai wani yaron abdurrahman dan au ya haɗu da ni فقال سيدي أخذت لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي أسلمة بن الأقوى هتي kuna ina an ɗauke taguwar annabi alaihi salatu wasallam da take kiwo aka sake ta a can wasu sun sace ta kuntu sai nace man akadaha salama dan akuwa yace waye dauka kale yace ga dufan yan kabilar banu ga dufan ne su kuma wata kabila ce da ake jingina su zuwa ga sa'ad bin kai ibnu ailan shine banu ga tufan an gani sa'ad bin qaisin bin ailan shine shugaban kabila to me faru kun ga da su aka hada kai ma da ai lokacin da za a yaki annabi a yakin gwalalu to me yake sai yace ana haka a kala kala yace fa saraktu salata sarakatin sai na yekuwa har ta uku yeku irin abin nan yekuwa jama'a ya kwalla kara sau uku idan yau a tankin din waɗanda ba ta gurin ya saba ya saba ha kalma ce da ake faɗa ce da an faɗi kana jin wannan kalmar ka san cewa yaki hari za a sauki kamar gaya wa mutane kuke kowa ya kawo a shiri shine ya saba ka san cewa ba harin da rana ake kaiwa ba to kowa ya shiri kenan kowa ya shirya kamar yadda wasu yan bijilanci suke suka ce idan kuka ji sauran suna ga yan uwansu in kuka ji muna ta hura usul to akwai matsala eh in ka ji ana ta hurawa ba ba ga kautawa to wannan sanarwa ce kowanne suna da nasu salan wasu kuma za su yanka ji mun yi saukala ko mun yi salo kaza to kamar wannan ne to me ya faru kare yake fa asma'atu ma baina labatayil madina sai da na biyar da waɗanda suke kankanin wannan labatayil madina wannan manyan duwatsun na madina wanda suke cikin gari sai da muka ji yadda yace sun man da ba'atu ala wajhihi wane mutum yace sannan wato ai in da fatu yaminan waje mala shine ala wajhihi na kalli dama da hagu cikin gaggawa na kalli dama da hagu hatta da rakto yake na zaburi doki na sai da naje na kama wayannan barayin jaguwar annabi ya kalla hagu da dama kawai ya zaburi dokinsa ko abin hawansa wa kada aka zu yattaquna min alma da ba karantin mun bada guri ne ruwa ne ko yadda Allah ya taimake ni ina zuwa hitar da su duk sun sauka kowa yar ana ta suna ta shayar da dabbobin su da su kawukan su da ruwa ana jan ruwa shine yattaquna min alma yace fa ja'altu armihim bi nabdi ina hango su na rika halbin su bi nabdi da kibiya wato kibiya ta kibiyoyi na wa kuntu ramiyan yace ni kuma wato maharbi in ji sallama ta gina akwa irin su sa'ad bin abi waqas yace maharbi ne ni irin sa abu dalha eh saboda haka ina ta harbawa sai faru wa aqulu inna cewa ana ibn al-aqwa ni ne dan dan akwa yana wannan ni ne dan gidan akwa al yawma yawmu rubai wa ne mutum an gane ko imam an-nawawi da yazo sharhin wannan wato shine a hausa zaka ce yau sai yau rana ce ranar roki imam an-nawawi yace al yawmu yawmul halaki yau rana halaka abin da ya gaya muku kenan yana harba muku yana cewa ku dakata yau rana halaka ranar roki ce wa artajizu an gane ko yawa sannan yana kawo wato baitika shine wa artajizu ina kawo baiti na waka yana cewa me yana cewa al-yawma yawmur rubai wa artajizu hatta wato ina ta kawo baitikan da za su zaburar da ni na waka hatta istan qabdul liqaha minhum yace da haka ina waka ina harbin su yace wallahi sai da na kwato wannan taguwa bari ku ji ba ma nan ya tsaya ba wa talaftu minhum 30 burdatan sannan na kwato musu tuke na kwato musu kaya mayabai guda 30 a hannun su shi kadai eh kaji maza ba mazare ba ko yawwa mazaje ne yace kale yace waje annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi alaihi salatu wasallam yazo shi da sahabbai fa qultu ya nabi Allah sai nace ya ma'aikin Allah kada hamaitul qaumal ma'a wa hum idasun na hana wayan san mutanen shan ruwa kuma tsanani cikin ruwa suke ji yace wallahi ban bar su jin jawa fa ba'at ilayhi musta'a haka ya rubuta ai ko yawa yace fa ba hasi ilayhim as-sa'a cewa wato dan aika musu da runduna dan zuwa dan wani lokaci kankani abin nufi na gama cin karfin a aika musu rundu ko a tura a gano dan lokaci kankani amma na tabbatar da cewa sun tafi فقال يتي يا ابن الأكوع ملكت فأتبع وأنيمك سيتي يا كي ابن الأكوع kaman na gida abin da ka samu ba a ce ka bi abubuwa sannu sannu bi a hankali abin nufi ya yi ba sai an tura musu ma da wata rinduna ba ai ta riga ta gama su shi yana ganin yanzu ya yi wannan ya kwato taguwar kuma ya samo tuɗe a ƙara tura yan rindira kankanuwa ta ƙara gun sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce abin da ka samo kaman da ke sannan kuma ka bi sannu sannu ya isa haka shine fa ake ai fa ahsin warfu ka kyautata ka bi abu sannu sannu shine tajaha din ai la ta'khud bi shidda an gane ko balir fuq kada ka yi tsanani ka ba abu a hankali shi ne abin da yake ne kada yake sun mara da'ana sannan muka dawo wa yudiku ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala na kati yace annabi ya goyo ni ala annabi ya ji ladan abin da ya goyo ni akan taguwarsa hatta da kallon madina ana haka muka zo muka shiga cikin garin madina eh wane mutum to wannan shine yake nuna ni ma na tsaya ina ganin ka na dakata haka abubuwan da muka bada daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana ba da abu da zai ko za ka yi mana da ya wuce a wace bayanin kai ba to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da ɗaukaka masu neman aiki da sana'a da waɗanda suka sa aure a gaba ko aure ta kota a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da ayyaye da kanne da suka kota ne Allah ka da su hanya madaidaiciya muna da Allah da sunayen ta shawawa da tubobin da ɗaukaka kasar mu Allah ka da mu da ita lafiya tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yayi mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ranar ranar alhamis in sha Allah za mu yi lanta a masallacin hajiya mariya a ranar ne ba su ne kallon sa masallacin malari a kan ne kamar maudu'i shi ne halin da muke ciki a yanzu da hanyoyin magance ciki a magarba zuwa isha